التصغير صغر ثلاثيا فعيلا ومتى زاد فعيلا فعيلا أتى واختم مؤنثا ثلاثيا أمن نعم واختم مؤنث واختم مؤنثا ثلا نعم واختم مؤنثا ثلاثيا ومن نعم آه. واختم مؤن- واختم مؤنثا ثلاثيا أمن واختم مؤنثا ثلاثيا أمن نعم واختم مؤنثا ث- ثلاثيا أمن مؤنثا
نعم واختم مؤنثا ثلاثيا أمن لبسا بتاء إذا عرى من هاكس بويب بالواو نييب بالياء كذا صريح كجمع الأشياء وجهان في كجدول وصدا عن الرباع زائدا للمدّ وفي الخماس حذف خامس قبل لا شبه زائد وجا صفير جل وفي الذي وذا وفي الفروع شذ كذا في كلم مسموع الحروف الزوائد أتوه سالمين سايل وانتهم سالمين
نعم أتوه سالمين سايل وانتهم سألتموني هتزاد في الكلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الصميم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا يني نبي كينان قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a kowane sati a cikin wannan littafi mai albarka mai suna a tuhfatul wardiya fi nahawi wa sarfi wallafar abu hafsin a umar ibn muzaffar ibn umar ibn alwardi rahimahullahu ta'ala wannan darasi shine darasi na ah, ashirin da hudu a cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka yau za mu tashi sabon babi shine babu tasgiri a wannan babi yana buƙatar kulawa matuƙa domin bai daga cikin babuka na ilimin nahawu yana cikin babuka a fannin sarfu to shi yasa duk wanda bai da wani hazzi bai da wani rabo a ilimin sarfu zai yi mai wahalar fahimta to shi yasa yana buƙatar nutsuwa yana buƙatar mutum ya tara tunaninsa yana buƙatar mutum ya ba shi kulawa matuƙa domin babi ne a wanda yana da amfani ƙwarai da gaske hatta a ilimin sarfu yana da kyau a ce ko da mutum zai karanta shi ya zan ya san ma ina na sarfu ya sa gaba sannan mi sarfu ya ƙunsa to amma dama littafin bai rubuta shi don ilimin nahawu kawai ba shi yasa sunan littafin a tuhfatul wardiya ah, fi nahawi wasarfi to daga wannan babi har zuwa na ƙarshe babu nasab duk suna da alaƙa da ilimin sarfu ne ba su da alaƙa da ah, ko kuma mu ce ba su shafi nahawu ba ko da suna da alaƙa to za mu ga alaƙar ajanabiya ce ba kowa ce bai ma'ana kharija to saboda haka ah, sai an kula sosai to idan an ce at-tasghiru fil lugha ana nufin at-taqlilu karamta abu ko kuma at-tahqiru wulakanta abu wannan a lugha kenan saboda haka idan mai magana ya ce saggartu kaza aina sabtuhu ila sigari saggara zaidun amran bi ma'ana nasabahu ila sigari au ila alƙilla au ila tahqiri wannan a lugha kenan amma a istilahi na malaman nahawu ko kuma na malaman sarfu abinda suke nufi da tasgiri shine wani canji da yake samuwar kalma sabo wanda ba shine na asali ba ga yadda kalma take a asali amma sai ta zo da wani tagayir wani canji kalma ɗin ta amma ta samu canji to wannan canjin sai ya haifar da wata sabuwar ma'ana ga ita kalma wadda da babu ta to wannan shi ake kira tasgiri to akwai abubuwa guda biyu da ya kamata mutum ya sani dangane da wannan babi shine abin da ya shafi a shurutu tasgiri sannan kuma na biyu akwai fawa'idu tasgiri ko agharadu tasgiri shi tasgiri kamar yadda can mun ji a luga cewa ma'anarsa karanta abu ko kuma wulakanta abu to yana da sharuɗa sannan yana da manufofi kamin awa kalma tasgiri dole sai ta cika sharuɗan da malamai suka aza in ta cika sai a saggara ta in kuma bata kammala ba to ba za a yi tasgirin ta ba tunda dama mun ce wani sabon abu ne yake shigan kalma na canji saɓanin yadda take a asali to saboda haka dole sai mun koma wasu littattafai can za mu samu wannan sharaɗi na farko shine a tasgiru innama ya asma tasgiri sunaye kawai yake shiga da haka duk abin da ba suna ba kama alfi'il da nau'ukansa ko alharf da nau'ukansa ba ruwan tasgiri da su tasgiri yana shigan suna suna sannan na biyu sharaɗi na biyu sunan nan kuma an ya kuna mutamakkinan ya zamo mutamakkini bi ma'ana gairu mabniyi ba ginan ne ba idan suna mabniyi ne kamar almudumar misali ko abdama'ir to tasgiri bai shiga cikinsu ko al'asma'ul mausula ko asma'ul ishara duk sunan da an gina shi akan hali guda kuma bai taba canzawa to tasgiri bai shigansa saboda haka tasgiri yana shigan suna mutamakkini wanda yake juyawa daga raf'a zuwa nasba zuwa jarra sannan sharaɗi na uku an ya ƙabilar tasgira ya zan shi suna yana karɓar tasgiri hunaka asma' la ya juzu tasgiruha akwai wasu sunaye waɗanda bai halatta ya tasgirinsu ba ka asma'illahi subhanahu wa ta'ala kamar sunayen Allah duk wani suna na Ubangiji ba a tasgirinsa irin su Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim ila akhiri sannan na biyu asma'ul anbiya'i war rusul sunayen annabawa da manzanni ba a tasgirinsu duk wani suna in dai ana nufin annabi da shi daga cikin annabawan Allah to ba a tasgirin sunansa sannan asma'ul mala'ika sunayen mala'iku ba a tasgirinsu sannan asma'ul kutubil munazzala sunayen littattafan da Allah ya saukar daga sama su ma ba a tasgirinsu irin su alkur'an irin su azzabur irin su al'injil irin su attaura da sauran littattafai ba a tasgirinsu sannan kuma almasajid masallatai su ma ba a tasgirinsu duk wani abu wanda shari'a ta nemi a girmama shi ba a tasgirinsa duk abin da shari'a ta nemi a azzama shi to ba a tasgirinsa tasgiri baya shiga can ba ruwan tasgiri da su wa inda ma tasgiri yana shiga ga sunan da yana iya ɗaukar girmamawa ko ƙaskantawa amma duk waɗannan sunaye da muka ambata ba sa karɓar komai sai girmamawa sai mi sai girmamawa to saboda haka ashe karkaji an ce ana tasgiri cikin sunaye kawai duk inda ka samu suna sai ka sagara shi to shi yasa ba wasu malamai sun kai fatawar in kai tasgirin masallaci ko wani littafi daga cikin littattafa Allah ka kafirta akwai malaman da sun kai wannan fatawa sharaɗi na hudu shine suna ya zan ya kubuta daga sigar tasgiri za mu ji tasgiri yana da ma'abin nan auzani guda uku to ya zan za mu karanta su sharaɗi ne ya zan sunan da za ka wa tasgiri bai zo da siga daga cikin sigogin wa'annan mawa auzanu ba in ya zo da waɗannan sigogin to ba za a yi tasgirinsa ba to wannan su ne sharuɗan tasgiri guda hudu sannan akwai fawa'idun tasgiri su kuma wasu kai su hudu wasu ce biyar wasu ce shida fa'ida ta farko shine a tasgiru mako bira abinda ake ganin girmansa sai a nuna cewa ai ƙarami ne bai da wani girma wani ya daga ciki za mu ji misalai fa'ida ta biyu kuma ta haƙiru ma'uzima ƙasƙanta abin da ake ganin babbana abin girmamawa ne fa'ida ta uku ta ƙalilu ma kusira abin da ake ganin mai yawa ne sai a nuna ai kaɗan ne fa'ida ta hudu ta ƙaribu mabu ida abinda ake ganin nesa yake sai a nuna ai kusa yake to wannan su ne almuttafaku alaiha guda hudu a garadu tasgiri wasu sun ƙara na biyar shine tasgiri yana zuwa litta azimi don girmama abu eh wasu sun ƙara na shidda cewa tasgiri yana zuwa lil ishfaqi wal mahabba domin nuna tausayi da soyayya to duk waɗanga abubuwa a shehu abdullahi ya waƙe su a wagagen littafinsa alhisdun rasul aljami'u madinata ilmin sarfi to shine yake cewa وصغر اسما متمكنا قبل أن سيج التصغير خاليا جعل تصغير ما كبر كالجبيل تحقير ما أظم كالرجيل تقليل ما كسر كالدريهبات تقريب ما بعيد في الضروب آتي وجاء للتعظيم في كنيفي أزيلها ko juzaileha uzaiqiha bil khulfi to haka ya tara duk wa'en ga bayanai da muka yi cikin baitoci guda hudu yace wa saggi rasman wa saggi risman mutamakkinan qubil a ga sharuɗa uku kayi tasgiri amma ga suna wa saggi risman kawa suna tasgiri daga wannan kharajal fi'il wal harf mutamakkinan mutamakkini kharajal mabniyu kadba ma'ir ƙubil ai ƙabilar tasgira shi kuma kharaja ma la ya ƙabalu tasgir sannan khaliyan an siyagi tasgiri ya zan yawo finta daga siga ta tasgiri za mu ji sigogin tasgiri to haka ya tara su to da ya zo bayanin fawa'idu ko a garadu na tasgiri sai ya ce tasgira ma ko bira kaddorai hemati a tasgiru eh, tasgira ma ko bira kajjubaili shine karamta abin da ake ganin babba ne sai ba da misali kajjubaili tasgiri ne na jabal jabal shine dutse sai ka ce jubailu dan dutsen bisa ga al'ada in dai ba dutse na halbi ba da an ce dutse to kwakwalwa za ta hararo cewa mai girma na sai aka ce da kai kai jubailun ne ƙarami ne sannan ta haƙira ma'uzima sai ce kan rujaili ƙaramta ƙasƙanta abin da ake ganin girmansa kan rujail shi kuma tasgiri ne na arrajulu aka ce da kai arrajulu sai ka ɗoga kama wani babban mutum na sai an ka ce rujailun ne ƙarami ne ta ƙalila ma kusira ƙaramta abin da ake ganin mai yawa ne adduraihimat ko addarahim ko addarahim kuɗi ka ce indi darahim akwai kuɗi a wurina to sai mai sauraro ya ɗauka ko miloniya kake sai ka ce aka yi himatun ne yan su lalla ne ba su da yawa ta ƙariba ma bu'ai da fi zuruf shi kuma yana shiga a kusanto da abin da ake ganin nesa yake shi kuma yana shiga cikin zuruf zarfu zaman da zarful makan kama ka ce ƙubailar isha ƙubailar zuhur dab da azahar dab da isha'i bu'aida dare zaidin dab da gidan zaidu waje alitta azimi fi kunaifi kunaif shi kuma tasgiri ne na kanif kanif shine jaka to ana son wai a nuna babbaci sai aka ce kunaifun babbar jaka kamar yadda wata rana sayyidina umar radiyallahu an ya kalli abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai sai ya ce kunaifun muli'a ilman ya ce kai abdullahi dan mas'ud wata irin jika kake babba wanda an cika ta da ilimi to wanga tasgiri da sayyidina umar ya malamai sun ka ce litta azimi ba wai dan ya nuna jika karamata ba saboda abdullahi dan mas'ud malami ne yana daga cikin waɗanda malamai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa malami ne to duk wanda annabi ya ce malami na annabi ya ce yana malami ne a ɗauki ƙur'ani daga wajensa yana cikin mutum hudu to sai a shekhu abdullahi ya ce bilkhulfi amma shi wannan gardu din akwai sabani a kansa wasu sun tabbatar da shi wasu sun ce ba haka ba ne to idan mutum ya koma can alhisnin rasin a shehu abdullahi ya yi dogon bayani a kai to waɗanga abubuwa su ya zama wajibi ga ɗalibi ya fara sani malam bai kawo su nan ba na ambace su ne saboda fa'ida kuma dama malam ya lizimta kai ne zai takaita ba yawaitawa zai yi ba saboda haka yanzu mun ji ma'anar tasgiri mun ji fa'idodinsa kuma mun ji inda yake shiga to sai malam ya ce sagir ka yi tasgirin sulafiyan suna wanda yake da harufa guda uku dama a sunaye asali suna ba zai kasa ma harafi uku ba ko da kaga a zahiri harufa biyu ne to yan an mai da shi zuwa ga asali za ka gano cewa harafi uku ne kila an shafe wani harafi ne saboda wani dalili kamar yadu kaga a zahiri harafi biyu ne ya'un dalon to akwai abin da aka shafe akwai ya'un ƙarshe shafe ta an kai eh to ko kuma suna ya zamo ruba'i mai haruffa hudu to daga ruba'i nan na sai a yi tawa suna ƙare-ƙare ko ya zamo khumasi ko ya zamo sudasi ko ya zamo suba'i saboda haka suna yana iya zuwa da harafi kusan bakwai kama ashura'u to in kan lissafa haruffa bakwai gare shi to akwai haruffa na asali cikinsa akwai haruffa kuma na ziyada to shi daga cikin fa'idar tasgiri idan ka zo ka ga suna kana son ka gano waɗanne harufa an na asali waɗanne harufa an na ziyada to in kai mai tasgiri to tasgiri zai taimake ka sai ka gano harufan asali da kuma na ziyada domin a tasgiru ya ruddul asma'a ila usuliha ko ila asliha shi tasgiri yana mayar da sunaye zuwa ga asalinsu shi yasa za mu je cewa duk wani harafi na ziyada in an zo tasgiri shafe shi ake yi shafe shi ake yi duk wani harafi kuma da an kai ibdalinsa da wani harafi to jifa ake yi da shi sai a koma gana asali to wannan alayin sunaye kenan kamar yadda a babin fi'ili in kana son ka gano fi'ili waɗanne harufa an na asali waɗanne harufa an na ziyada sai ka mai da shi zuwa ga mazari to da ka mai da shi zuwa ga mazari duk wani harafi na ziyada zai gudu to haka shi kuma layin suna a tasgir da kuma jam'u takasir suna da wannan miza to sai ya fara da suna sulasi sai ya ce da kai saggir ka yi tasgirin sulasiyan ai isman sulasiyan sai ya shafe al-mausuf ka yi tasgirin suna mai harufa guda uku sai ce mi fu'aila bisa wazanin fu'ailu fu'ailu in ka cire ya'un din nan wannan alif da ya kawo ta abin nan ce saboda ya zo na kira to in ka cire ya'un din nan za ka ga harufan guda uku ne akwai fa'un akwai ainun akwai lamun to wannan ya'un da ka gani gaban ainu ita ake kira ya'ud tasgiri cikin sharuɗan tasgiri na farko harafin farko za ka yi masa zamma shi ne fa'ul kalima harafi na biyu za ka yi masa fataha shi ake kira ainul kalima to na uku dole ne ya zamo ya'unci ita za ka aro ana kiranta da ya'ud tasgiri ɗaurar rasa kenan kamar yadda za mu gani to in sunan sulasi ne ka kawo ta harafi na hudu na gaban ya'ud tasgiri shi kuma wajibi ne ya zamo da kasara to idan kana son ka yi tasgirin suna sulasi kowane irin suna ne shikenan ka samu ma'auni ko fu'ai lun fa'un tana da dhamma ainun yana da fataha ya'un tana da mun ce ita ya'u tasgiri sai lamul kalima shine lamun ta ƙarshe ita wannan ya'un asali babu ta asalin ta za ta bala barka ne so alhamdulillah alhamdulillah asali babu ta eh to ina misali misali kamar ka ce kamar lafazin asadu asalin harufa nawa gare uku akwai hamza akwai sinun akwai dalun to auna shi da wancan ma'auni da an ka faɗa sai ka ce mi usaidun sai kawa hamza don ma dama harafin farko don ma za ka yi masa na biyu fataha sai ka ƙara ya'ud tasgiri ma ba da hashi kuma sai ka yi mai kasara usai eh a wannan na ruba'i ne ko ba mu cin masa ba eh harafin da ake wa kasara wannan cikin ruba'i ne za mu zo gare ba da ya'ud tasgiri amma sulasi da zaran kawwa harafin farko dhamma kawwa na biyu fataha kawwa ya'ud tasgiri shikenan kamar sab'un zakoki ko zaki sai ka ce mi subai'un rajulun sai ka ce mi rujailun eh to haka duk wani suna sulasi in dai harufansa uku ne na farko ka tabbatar da harufansa uku ne to wannan ma'auni ɗaya za ka aza mai ka riga ka huta ka riga ka huta karbun sai ka ce kurai kuraibun kuraibun me ma'ana karbun bakin ciki ko to sai ka ce kuraibun kuraibun to yana wani suna kama umaru sai ka ce mi umairun ina wani eh kalbun sai ka ce mi kulaibun sai mi eh abdun sai ka ce ubaidun fasulun sai ka ce fusailun kamarun umairun to haka to wannan mun gama da sulas sai ce amma wama ta zada duk sanda suna harufansa suka karu daga sulasi suka kai ko hudu ko biyar ko shidda to fa'ilan to ma'auni ne ya canza sai ka auna shi da ma'aunin fa'ilu fa'ilu an gane ko? kaga sabanin fa'ilu na farko to wannan na ruba'i kenan duk sanda za ka auna ruba'i to sai ka yi amfani da wannan ma'auni fa'ilu in ka duba ka ga suna yana da haruffa guda hudu to abinda za ka auna da shi kenan kamar ja'faru harufansa hudu ne ja'faru to sai ka ce me eh ju'aifiru eh shi kuma tunda ruba'i ne harafin farko sai kai mai dhamma na biyu sai kai mai fataha ta uku ya tasgiri ce ma ba da ha an ya kuna makasura ju'ai firu ko yawwa kamat dirhamun sai ka ce min duraihimun duraihimun eh saboda ruba'i ne dalun ra'un ha'un mimun to in ka duba kaga suna shi kuma ruba'i ne harufansa hudu ne sun haura uku to wannan ma'auni shi za ka amfani da shi sannan da sulasi da ruba'i ita wannan ya'u tasgiri duk sanda za a yi tasgiri dole sai an same ta wannan wajibi ne to to sai na fa'ilan shi kuma wannan na kumasi ne da sudasi har su bayi idan ka zo ka samu suna yana da harufa guda biyar ko shidda ko bakwai to wanga shi za ka yi tasgirinsa da shi wani lokaci ma ana yi da wancan na rubayi sai a shafe sauran haruffa duk don suna in dai ba ziyara gare ba bai wuce harafi hudu in ai mai ziyara na ya kai ga biyar ko ya zamo ga shidda ko ya zamo ga bakwai to shi yasa in an zo tasgiri gaba ɗai sai a shafe waɗanda an na ziyada sai a bar na asali sai a ɗau kuma aunin ilu ko ilu wanda za mu ambata na gaba kamar osforun osforun tsuntsu za ga harufa biyar ne to ka ka'idar tasgiri in suna yana da wawun ko alif to akan juya wannan wawun ko alif a mai sai yawun saboda haka osforun akwai wawun kamin ra'un ƙarshe to yanzu za ka juya wannan ra'un wawun din sai ka mai da ita yawun sai ka ce mi usaifirun usaifirun eh fi wannan ya'un din asalin tawawun usfu fu to fu din nan na wawun shine aka baddala sai aka mai da shi aka mai da shi da ya'un to duk wani suna wanda yake ya, ya, ya, ya haura harafi uku ko ruba'i ne ko menene ko kumasi ko sudasi ko suba'i to waɗannan ma'aunai ya guda biyu su za ka auna da shi shi yasa ya ce maka wa ma zada abin da ya ƙaru akan harafi uku to a tafi ilan yakan zo bisa wazanin fa'ail ko kuma fa'ilan to wannan shine abin da yake magana a kai a to saboda haka kamar can da muka baɗa cewa cikin sharuɗan tasgiri kada suna ya zama da sigogin tasgiri yanzu mun samu siga nawa uku mun ga samu siga ta farko ta sulasi fa'ailun na biyu kuma muna da fa'ailun na uku muna da fa'ailun to duk sunan da ya zo bisa ga wanga ma'aunin ba a tasgiri ne kamar shuraihu kamar eh ba a tasgirin shuraihu yawwa kamar ubaidu musaggar ne ai ba suna ba ne abdu ne ai ka gane ka ce ubaidu ai ka gama ma tasgire na kamayya ubaidu din tasgiri ne shi ake son ka gane min abdullahi sai aka mayar da shi ya koma ubaidullahi wanga kuma a nema magana asalan dama ba musaggari na ba haka laraba sun ka aza shi shuraihu haka laraba sun ka faɗe shi musaitirun lasta alaihim bi musaitir haka laraba sun ka aza shi to ba a tasgirin musaitir haka yake muhaiminun haka larabawa sun ka aza shi ba a tasgiri shi ake sun ka gane ya zan dama haka laraba sun ka kera abinsu amma an ga da kakkawa ai dama musaggari ne duk inda kaga ubaidu asluhu abdu ko ka sani ko baka sani ba to shi ne abin da yake magana a nan saboda haka sai ka kiyaye eh duk sunan da ya zo bisa ga waɗannan sigogi bi ma'ana haka laraba suka sassaƙa abinsu suka aje to ba a tasgiri ne la saggar to sai ce waqtin mu'annasan sulasiyan umin to idan ka samu suna sulasi kuma mu'annas amma a ta'anisul ma'anawi can cikin karatun na hau mai bayani akan kashe-kashen ta'anis mun ka ce akwai akwai a bangaren ta'anisi akwai a ta'anisul ma'anawi ko mun yi bayani a kansa sannan akwai a ta'anisul haƙiƙi ko ba mu karanta ba an karanta hatta a wannan littafi an yi bayani al-mu'annas ko at-ta'anisul ma'anawi shine sunan da a zahiri ba mu'annas bane don bai da alama ta ta'anis alamomin ta'anisi ko dai suna ya zama yana da ta'u ta'anisi karshe eh ko kuma ya zama yana da alif alifu ta'anis al-mamduda ko al-maqsura to sai zan shi ko guda bai da amma kuma an ji larabawa in sun ambace shi kuma sukan ba shi ma'ana ta ta'anis sannan na biyu ba ya da al'aura ta mace to wannan shi ake kira da al-mu'annasul ma'anawi to yanzu shi za a magana kansa wanda bai da ta'ut ta'anisi sannan kuma baya da alifu ta'anisa al-mamduda ko al-makasura to sai ka zo ka same shi kana son kai tasgirinsa suna da yawa kamar daru daru a larabci mace ce kamar naru wuta wuta a larabci mace ce kamar rijilu ƙafa kenan a larabci mace ta eh kamar ƙadamu dudduge eh ko tafin ƙafa a larabci shi ba mace ne ainu ijiya sinnu haure duk waɗannan mata ne kuma kaga ba su da alama ko ƙwaya ɗaya ta ta'adis to sai ce in ka samu ɗaya daga cikin waɗanda suka zo da wannan siga kana son ka yi tasgirinsu to shine zai baka ƙa'ida sai ce waktim ka cika suna mu'annasan wanda yake mu'annasi ta'anisi ma'anawi sulasiya amma da sharaɗi ya zama sulasi harufansa ba su wuce uku ba an gane shi ne ya ce umin kuma ya zan an aminta lafsan da haifuwar ko kuma bayuwar rudu ya zan ba za a samu rikicewa ma'ana ba bita ma'ana waktim ka cika ƙarshensa bita da ta'utta anis duk da asali bai da ita saboda haka daru kana son ka yi tasgirinsa sai ka ce me duwairatu naru kana son ka yi tasgirinta sai ka ce nuwairatu yadu kana son ka yi hannu mace ce a larabci kana son ka yi tasgirinta sai ka ce yudayyatu yudayyatu za ka ci to shine ya ce amma sharaɗin yan haka umin lafsan idan an aminta daga samuwar rudu kuma iza a raminha a lokacin da shi sunan ya wofinta daga ita ta'un din sai ce ka sin kamar sin hauri kaga bai da ta'un eh asinu haka laraba ke faɗinta ba asinatu suke cewa ba asinu kawai to in za ka yi tasgiri ne sai ka same ta'un ka ce sunainatu ya haƙura sunainatu duwairatu ɗan gida nuwairatu ‘yan wuta yudayyatu ɗan hannu ila akhiri amma sharaɗi ka a samu lafsu me yake nufi da ka a samu lafsu akwai lokacin da za ka samu suna jam'i ne amma mafuradinsa kuma ana rufe shi da tawun irinsu shajaratu irinsu bakaratu ko? to waɗanga duk sanda ka zo za ka yi musu jam'i tawun ɗin za ka shafe shajaratun sai ka ce shajaru shine jam'insa bakaratu sai ka ce bakaru tawun ɗaya za ka shafe shine jam'insa nakhalatun sai ka ce nakhalu dabinai in ka ce nakhalatun dabino kwaya daya to waɗanga in su ne za ka wa tasgiri kaga ai mata ne eh nakhalu baƙaru shajaru baɓɓu eh jam'i ne na baɓɓatu agwagwa duk waɗanga mata ne to su kakkasa musu tawon in za ka yi musu tasgiri da ka zo wajen annakalu sai ka ce nukhailu battu butayyu bakaru bukairu shajaru shujairu kakka ce bukairatu saboda in ka ce bukairatu sai a ɗauka tasgiri ne na mafuradin bakaratu sannan kuma kakka ce shujairatu kana nufin tasgirin shajaru itatuwa da yawa domin wannan zai sa a fahimci cewa wala Allah kana tasgirin mufradi ne shajaratun to shi yasa su tunda akwai lafsu akwai rudu to shi yasa su duk daga su kuma dukkanin su mu'annasai ne to in ka zo tasgirin su ba sai ka sa ta'un ba nakhalun sai ka ce nukhai nukhailu battu butayyu baqaru buqairu shajaru shujairu saboda suna da mafaradai su ma in za a yi tasgirin su dama suna da ta'un to sai a kasa tantancewa shin wannan tasgiri na jam'i ne ko na mafaradi kaga an samu lafsu to shi yake nufi wa khatim bita ka cika suna da ta'un mu'annasan amma sunan da yake mu'annasi sulasiyan mai harufa uku iza ara minha in ya zan yawo finta daga wannan ta'un din dama bai da ita in ka yana da abitai ba ishkali ka tabbatar mai abitai sannan umin lafsan kuma ya zan an amintu daga samun rikici ƙa'idar suna in yana da ta'uta a nisi ko taɓa ta ba a yi ba a taɓa ta tsalhatu kana son ka yi tasgirinsa sai ka ce mi tulaihatu sai ka bar ta lahiya lo ba ruwanka da ita ita ba ta shiga cikin tasgiri ba za ta shiga cikin tasgiri ba to duk wani suna ko kuma su waɗancan a faradu ɗinsu shajaratun sai ka ce shujairatu baƙaratun buƙairatu baɓatu buɗayyatu ya agwagwa nakhalatun nukhailatun ba a taɓa wannan ta'un haka in kuma yana da al'alifu al-mamduda ko al-makasura ta ta'anisi shi ma ba a taɓa ta ba a kamar sahara'u sai ka ce suhaira'u salma su sulaima eh salma sulaima ba a taɓa wannan alif barinta ake yi to sai ce buwaibun bilwawi wani yaibu bilya'i kaza surahinu ka jam'il ashiya'i buwaibun bilwawi to idan za ka yi tasgirin albabu ƙofa ko za mu ga akwai alif tsakiya ne albabu akwai alif ta madda sannan nuyaibu shi ma za mu ga annabu haure haure shi ake kira da annabu to shi ma za mu ga akwai alif ko to in ka zo tasgirinsu wannan alif din sai ka duba ha gani mi asali ne in wawan asali ne to sai ka sai ka mai da shi wawan in ya'un a asali ne sai ka mai da shi ya'un asalin albabu daga bawaba ne bawaba to dama ƙa'ida sarfiya na cewa iza ta harraka wawu wal ya'u wan fataha ma qablahuma quliba alifan wannan ita ce ƙa'ida saboda haka albabu wannan alifin ta madda asalin tawawun ce bawaba ne bawabun bawabun kaga wawun ta harraka wan fataha ma qablahu ko ma qablaha to shi yasa ba alifan saboda yafi sauki babun nabun hauri shi ma yana da alif to shi kuma asalin sa eh eh nayabun nayabun yake kaga yawon din taharrakat wan fataha ma qablaha to shi yasa qulibat alifan sai aka ce nabun to in ka zo tasgiri wagga shi a ƙa'ida ta sarfu in ka zo larabci baka cewa ba wabun haza ba wabun haza la ya juzu sai dai haza babun haza nabun ba na yabun ba to amma in ka zo tasgiri sai ka sake mayar da sunan ga asali ne saboda haka babun sai ka ce buwaibun buwaibun bilwawi shi yasa ya ce maka da wawun babu ruwanka da waccan alif don ba za ta yi biyayya ga auzanu na tasgiri ba ita alif sannan nabun sai ka ce nuyaibun ɗan hauri eh shi kuma biliyayi da ya'un kaza suraihinu haka tasgirin suraihinu daga sirhanu ne me sirhanu mm? eh karen daji kyarkeci eh azzaibu shi ake kira da sirhanu sirhanu to idan za ka yi tasgiri ne akwai alif kamin nunon ƙarshe to wannan alif asalinta ya'ud sai ka ce sorai hinu ba sorai hannu za ka ce ba a wannan alif eh buha ya'an sai ka juye ta kamar sai ta ya'un me yasa saboda in za a yi jam'i ne in za a yi jam'insa shi sirhanu ɗin nan ya ake cewa hmm? sarahinu eh shi ne jam'in sirhanun to dama da jam'i da tasgiri kowanne daga cikinsu inda jam'u takasir ne suna mayar da asalin suna zuwa ga harufansa na asali in kana son ka gano suna harufa ne waɗanne an na asali waɗanne abba na asali ba to ka yi tasgiri ko ka mai sai jam'u takasir yanzu babu me jam'insa abu wabu kaga akwai wawun nabu me jam'insa ayyabun kaga akwai yawun to saboda haka da jam'ut takasiru kuma da hankali da jam'ut takasir da tasgiri kowannensu ya riddul lisma ila asli suna da alaka da juna shi yasa ya ce maka kal ashiya kamar yadda ake wa jam'ul takasiri wanda ya zo kamar ashiya al ashiya jam'in sa mufradin sa ashayu ashai'u to sai aka ce kamar sai jam'u takasir kaga ashiya'u kaga can akwai ya'u saboda ta asali ce shi yasa da aka sake kawo jam'i kuma ta sake bayyana ashai'u shine ya'un hamza huruful asli to da aka zo jam'i duba ha gani al'ashiya akwai shinun akwai ya'un kuma akwai hamza duk harafi na asali in an zo tasgiri ko in an zo jam'ut takasir to suna tabbata sai dai in ba su lasina ba sai dai in ba su lasina ba to shi yasa sultanun in za ka yi jam'in sai za ka ce sulaidinun saboda wannan alif asalinta ya unci don in za ka yi jam'iya za ka ce salatinun kaga akwai ya'un ƙablar nuni haumanun sunan itaciya ce haumanun idan za ka yi jam'inta sai ka ce mi in za ka yi tasgiri huwaiminun huwaiminun saboda wannan alif ta abin nan ce wannan alif asalinta ya unci hakanan warashanun shi kuma wani tsuntsu ne ya yi kama da kurciya ake kiransa da warashan to shi kuma ya zo tasgiri sai ka ce mi waraishinun waraishinun to haka haka abin yake kama in ka zo jam'i za ka ce abuwabun anyabun sarahinun salatinun hawaminun warashinun hmm? amma sai sunan da ake wa jam'i da wannan siga in ya zan suna bai yiwa a yi jam'insa da wannan siga to ba a juya alif ɗinsa kamar mi kamar sakaranu sakaranu to wannan alif ba ka mai da ita ya'un ko ko wawun a saboda mi sai dai ka ce ka ce mi ya za ka ce eh ba za ka ce suka yi rinun ba sai dai suka yi ranun eh saboda wannan asali wannan alif ba ta ya'un ba ce don in za a yi jam'iya za a ce sukara ba sakarinu ake cewa ba kamar usmanu ya ake ce in za a tasgiri ya ake cewa eh usaimanun usaimin haza shazun ya saba ma ka'ida akwai usaimin ko to haza khalafa alqa'ida a ka'ida ba a cewa usaimin ana nufin tasgiri na usmanu abinda a qiyas usaimanun to wannan shine to sai ce waje hanifi ka jadwalin wasu da anin ruba'i za'idan lalmadda waje hani fuskoki guda biyu sun tabbata fi a cikin ka jadwalin kamar jadwal shine wurin da ruwa ke taruwa shi ake kira jadwal kaga yana da wawon ko? gaban dalun to duk sunan da ya zo da irin wannan siga yazzan harafin da an gabanin na ƙarshe wawuce to shine mala ya ce wa jihani kana da fuskoki guda biyu in ka ga dama wannan wawon ka yi kalbin ta kamar ita ya'un sai ka ce wajen tasgiri jadwalun sai ka ce judayyilun judayyilun ka kai kalbin wawun zuwa ya'un sai kai idigamin ta cikin ya'u tasgiri judayyi ka gani judayyilun an gan shi to kana da wannan dama fuska nawa ta farko kenan kuma kana da damar ka bar wawun din sai ka ce mi judaywilun judaywilun kana da wannan dama to duk sunan da ya zan yana da wawon kamin harafin ƙarshe kana da wannan fuska biyu ko kai kalbin wannan wawun zuwa ya'un ko kuma ka tabbatar da ita ka kyale ta babu ruwanka da ita ko saboda in za a yi jam'in sa za a ce jadawilu jadawilu kaga wawun din ta asali ce ta asali ce wata canzawa eh to amma ya halatta a yi kalbin ta ko a barta to sai ce wasu da za'idan ana buge harafin ƙari ma'ana ana shafe shi shine wasu da ana shafe harafin ƙari anin ruba'i idan ya zan suna harufansa sun kai hudu ka samu suna harufansa sun kai hudu kuma kana son kai mai tasgiri eh to ya halatta ka shafe guda sai ka mai sai harufa nawa uku ya halatta ina misali eh kawai misali muku sha'irrun muku sha'irrun kaga akwai memun akwai kafun akwai shino akwai aino akwai rawun hmm? to yanzu in ka gara ma kana iya shafe harafi guda sai ka ce min ƙushai irin ƙushai irin wannan mimun sai ka sai ka shafe ta hmm? eh sai ka shafe ta to shine wasu da anin ruba'i za'idan duk sunan da yake harfansa hudu sannan aka zo kuma aka ƙara mai wani harafi yan sun zamo nawa kenan biyat to sai ka shafe na biyat din kamar wancan da mun ka bada misali muqsha irrun eh haga biyan ne to in ka zo tasgiri sai ka ce sai ka shafe mimu sai ka ce qushay irrun qushay irrun amma da sharadi lal madda banda in yazzan wannan harafi na ƙari na madda ne banda in na madda ne in na madda ne to malam ya ce kam nan sai a tabbatar da shi sai a juye tunda aliful madda na in alif ne sai a mai sai ya'un in kuma ya'un ce a tabbatar da ita kamar ihirin jamun ihirin jamun taruwa taruwa kamar taruwa abubuwa haka eh kamar ka ce ijtima'un to ihirin jamun kaga yana da harufa kusan nawa na ƙari akwai hamzatul wasali ta farko akwai nunun sannan akwai madda ta alif guda uku guda nawa guda uku to yanzu in ka zo ta ziri duk shahe su za ka yi amma banda waccan alif ta madda shine ma'anar lal madda sai ka ce hurai jimun hurai jimun dan taro taro wanda bai cika ido haka ba e madadin ihirin jamun sai ka ce hurai jimun domin daga haru jama ne haru jama ai iji tama'a kaga ruba'i ne har ha'un ra'un jama hudu to da aka zo zaka ce ihrin jamun to in ka zo tasgiri sai ka ce hurai jimun hurai jimun ala wazani fu'ai ilun fu'ai ilun to wannan ka'ida ce in suna ya zamo menene ruba'i sai aka ƙara mai harafi to wannan harafin da an ka ƙara sai ka kaɓe su kaga da mun ga zo tasgirin ihirin jama aka shafe hamza aka shafe nunu saboda na ƙari ne amma sai ce maka lalmadda banda in harafin nan na ƙari na madda ne in na madda ne to sai a yi kalbinsa zuwa dama can mun ji cewa in dai alif ce ana kalbinta zuwa ya'un wa fil khumasi to in kuma sunan nan ya kai khumasi harafi nawa kenan biyar to hasfu khamisin qubil qubil ana karbat hasfu khamisin shafe na biyar din da ka lisa ba suna kaga harafi daya biyu uku hudu biyar to na biyar din sai ka goge shi kana da wannan dama an karbe wannan sai ce waja sufai rijil sufai rijilu sufai rijil sufai sufai riju daga safar jalo ne to in ka zo tasgirinsa kaga yana da harufa nawa safar jalu eh harufa biyar su a gare ko to in ka zo sai ka shafe na ƙarshe wadda na ƙarshe sai ka ce sufai riju sufai riju Mm. safar jalu shine uh, fure haka sunan fure ne to in ka zo sai ka ce sufai riju ba ce za ka yi sufai rijilu ba sufai rijilu ba shine ya ce waja a sufai rijilu mm. ma'ana ya zo da wannan siga na cewa ana shafe na biyar din sai a ce sufai riju kamar faraz daku fa raz da uku harufa nawa biyar wani an na ƙarshe to sai ka shafe shi ka ce forai zidu forai zidu amma shi kana da zabi kana da dama ko ka shafe ƙafin na ƙarshe ko ka shafe dalon kana ya cewa forai ziku sai ka shafe dalon kuma kana da dama ka shafe ƙafin ka ce forai zidu amma la shibha za'idin ban ce maka harafin da ya kama da za'idi ba shi ba na ƙari na ba amma ya yi kama da harafin ƙari ina ma'ana ya yi kama da harafin zaɓi da zai zo wata kalma yana iya zamowa na ziyada amma nan da ya zo ba na ziyada ba ne kamar mi kamar jahamarishu jahamarishu me ma'ana jahamarishu eh jahamarishu imra'atun ajuzun ita ake kira jahamarishu tsohuwar mace kabiratu sinni hakanan annaka taguwa ita ma wadda take kabiratu sinni ana kiranta da jahamarishu to mace in ta tsuha ana kiranta da jahamarishu to kaga akwai me harufa nawa ne shi ma jah ma ri shu kaga biyar to sai ka duba a gani su waɗancan sai suka ce don abin da ya sa ce maka lashi ba za'idin akwai malaman da suka ce in ka zo ka ga harafin da ya kama da na ƙari sai ka goge shi to akwai mimun ciki ko babu to mimun min hurufi ziyara kamar yadda za mu karanta nan gaba to sai sun ka ce sai ka shafe ta sai ka ce me eh juhairishu juhairishu su aurensu kenan amma abinda a ƙa'ida tun da kuma sina miza a yi a shafe na biyar kenan ba a taɓa mimun kenan sai a ce mi eh ya za a ce eh shinun kawai za ka goge malam ba son surutu juhaimeru juhaimeru sai ka shafi shinun juhaimeru shi kenan haza huwal ƙa'ida to ita ce mala yake sun ya tabbatar a nan shi yasa ya ce maka la shibha za'idin kaga in mun kai haka mun tabbatar da mimun juhaimeru amma su aurensu sai ka shafe mimun ka tabbatar da shinu sai ka ce johai rishonu to amma mun ji ka'ida baya cewa suna in kumasi ne na ƙarshe ake shafewa to shi yasa a ya nuna maka waccan mazhaba ba ta da ƙarfi wadda adda ƙarfi a tabbatar da tun da dai wagga mimun ba ta ziyara ta ba dama akwai ta asalin kalmar eh dama haka laraba sun ka aza jahamarishu وفي الذي وذا وفي الفروع شذ كذا في كلم مسموع to yanzu sai abin da ya saba ma ka'ida yanzu mun ji ka'idar tasgiri mun ji auzanu ko ba mu ji ba to akwai abin da ake kira shawazu tasgiri waɗanda sun ka saba ma ka'idar tasgiri to sai ce maka wa shazza ya bauɗe maka'ida ya saba maka'ida fillazi a yi tasgirin allazi wa za da za wa fil furu'i da rasansu domin allazi mabni ne kuma can ƙa'ida an ce me wasagirisman mutamakkinan ƙubil to allazi ba mutamakkini ba ne to sai an gaji wasu sun yi mai tasgiri kuma larabawa na haka shi ma za ismul ishara shi ma gairu mutamakin amma sai aka ji laraba su mai tasgiri da rassansu da suka zo wajen allazi wajen tasgiri sai sun ka ce allazayya allazayya tasgiri ne na allazi allati ita kuma shine reshensa sai suka ce allatayya allatayya da suka zo za sai suka ce shi kuma tasgirinsa zayya zayya zayya shine tasgirin za wannan ismul ishara ne da suka zo tasgirin reshinsa za namiji kenan to akwai ti ko ta mace kenan in za ka yi ishara ga mace sai ka ce ti ta to sai suka yi tasgiri suka ce tayya tayya zalika sai suka ce zayyaka zayyaka zaka kai zaka suka ce zayyaka zalika suka ce zayyalika allazaini suka ce allazayyani allazayyani allataini suka ce allatayyani allazina allaziyuna allati allatiyuna to kullu haza shazun Hmm. kuma larabawa ne to amma abinda ake nufi da shazun ba wai kuskure sun kai ba ba shi ake sun ka gane ba a'a dama a shazu yuhfazu wala yuqasu alai yadda an ka ji su su waɗanga to sai a bar su haka nan ba a ƙara wasu a kansu ba a ƙiyasi saboda haka in ka zo tasgirin allazi sai ka ce allazayya iya waɗanda an ka jiyo sun yi tasgirin su to sunan za a tsaya gare su to shi yake nufi da wafil lazi wa za wafil furu shazza shazza don kaka ce kana karatu cikin littattafai na loga daga tasgiri sai ka ce to ai an yi kuskure a wannan shazun ne yuhfazu wala yuqasu alaihi yuhfazu wala yuqasu alaihi kaza fi kalimin masmu'i haka kuma wa shazza ya bauɗe maka'ida wasu kalmomi da an kaji larabawa sun yi musu tasgiri ga yadda a ka'ida a yi tasgiri amma sai sun ka yi tabbatun wannan ka'ida sai sun ka zo da wata siga ta daban sun ka yi musu tasgiri misali magribu almagribu eh maɓuyar rana kaga menene sulasi ne a ruba'i ne ga mimun ga gainun ga ra'un ga ba'un to da sun ka zo tasgiri ne sai sun ka ce moghairi bani moghairi bani sai suka ƙara alif da nuno to haza shazun da suka zo wajen al'ashiyu sai suka ce ushaishanu yamma al'ashiyu suka ce ushaishanu suka ƙara wata shinun suka ƙara alif kuma suka ƙara nuno sannan da suka zo ashiyatun sai suka yi tasgiri ne suka ce ushaishiyatun ushaishiyatun da suka zo tasgirin asil asil wa asila suka ce usailalu usailalun eh wa usailanun da suka zo tasgirin insanun sai suka ce unaisiyanun unaisiyanun sai suka ƙara wata ya'un to kullu haza shazun yuhfazu wala yuqasu alai abinda at tasgirin mughai ribanin can a ce mughairibun mughairibun shi a ƙiyasi shi kuma al'ashiyu a ce ushayyun ushayyun ashiyatun a ce ushayyatun asil a ce usailun insanuha unaisanun unaisanun haza huwa alqiyas to shi yake yi nufi da wa fi kalimin masmu'i ai wa shazza fi kalimin to akwai kalmomi ɗaiɗaiku da an kaji tasgiri saɓanin ƙa'ida to sai hurufu ziyada hurufu ziyada abin da ya sama ya kawo su a nan ko alhurufu zawa'id saboda cikin karatun da mun kai mun ji ana cewa harafin ƙari harafin ƙari ko to akwai buƙatar kasar su su nawa ne sannan ya suke ma'anar ziyada ana iya ƙara su a cikin suna ana iya ƙara su a fi'ili ko ina suna iya shiga to shine ya ce atauhu salimi na sa'il wantahim sa'altumuniha tuzadu fil kalim to haka ya kawo su cikin jimloli guda hudu jimla ta farko atauhu salimina ta biyu sa'il wantahim ta uku sa'altumuniha ta biyar tuzadu fil kalim ma'ana atauhu salimina sun zo mai suna lafiya lau sahil wantahim ka yi tambaya wantahim kuma ka yi haɗama ma'ana ka yi kwaɗayen a baka amsa duk sanda ka zo kana tambaya akan wani abu da ke amfaninka to na ana son ka zama mai haɗama ba wajen to da abin duniya ba sa'altumuni ha kun tambaye ni su an ce wani malami ke karantar da ɗalibai ne larabci sai sun ga tambayi hurufu ziyada sai ya ce sa'altumuni ha sun ka ce na'am sai ce aito ai na ba ku amsa su sun ɗauka tambayar su yake yi a a jimlar sa'altumuni ha su ne hurufu ziyada eh to daga nan sai an ka dinga cewa sa'altumuni ha kun tambaye ni to sa'altumuniha tuzadu fil kalim dukkanin su ana ƙara su a cikin kalmomi to kaga jumlar farko a tauhu salimina akwai hamza akwai ta'un akwai wawun akwai ha'un akwai sinun akwai aliful maddi akwai lamun akwai mimun akwai ya'un akwai nunun guda goma to suna kuma an ka sake juyewa an ka ce sayil wantahim sinun maddul alif ko aliful maddi ya'un lamun wawun sai hamza sai nunun sai ta'un sai ha'un sai mimun su ma goma kuma su ne an ka sake juyewa kuma an ka ce sa'altumuniha sinun hamza lamun ta'un memun wawun nunun ya'un ha'un alif aliful maddi to zadu fil kalim ta'un zayun ko an gani to wannan bai ciki to zadu fil kalim bai ciki a tauhu salimi na sa'il wantahim sa'altumuniha sa'altumuniha waɗannan harufan da aka gaya maka to tuzadu fil kalim dukkaninsu ana ƙara su a cikin kalmomi ko a suna ko a mi ko a aiki can ibnu malik shi ma ya waƙe su shi hassu hudu ya kawo su ciki alkhulasa alfiya ya ce hana'un wa taslimun tala yau ma'unsihi nihayatu mas'ulin amanun wa tashilu hana'un wa taslimun in kalli ba goma ne tala yawma unsihi su ma in kalli ba goma ne nihayatu mas'ulin su ma in kalli ba goma ne amanun wa tashilu su ma goma ne to haka ibnu malik ya tara su da ka haddace su ka haddace harufan ziyada ka haddace harufan ziyada to ya za ka yi ka gano harafi na ziyada ne wannan dole sai ka karanta sarf sai ka karanta ilmul ishtiqaq in ka ga kalma ka san ina ne asalin inda an ka tsago ta kama al'insanu daga, daga mine ne eh, kama almasihi daga mi an ka cago shi to daga nan za ka gano asalin kalma saboda haka bari mu hara da hamza hamza ita ta farko hamza ana ƙara ta kamar ga sunan ahmaru ja kamar jan abu haka kamar ka ce rajulun ahmaru mutumin nan ja ko zaidun ahmaru to wannan hamza aɗin ta ziyada ce za asalinsa daga humru ne eh ja humru hamra'u mace kenan hamra'u to waccan hamza ta ƙarshe ta ziyada ce babu ta asali da wannan alif aliya'u maɗaukakiya abin nan ne musanna ne mu'annas ne kai aliya'u na al'ala to mace sai a ce aliya'u to haka nan ta'un ana ƙara ta a wajen suna mu'annas kamar muslimatun wannan ta'un ta ziyada ce haka nan wadda ake sawa ga alfa'ilul mudari ta zahabu ta ƙara'u ta jilisu ta akulu ta namu ta ta ɗin nan da kake ji ita ma ta ziyada ce walwawu haka nan wawun ita ma ana ƙara ta kamar kawtharu inna a'tayna kal kawsar to wannan wawun ta ziyada ce don asalinsa daga alkasaratu ne kaga babu wawun asali kaswarun kaswarun kaga akwai me akwai wawo mahalbi mahalbi mahalbi shi ake kira kaswarun ko zaki shi ma na kira ne kaswarun to ita ma wannan wawon ta ziyada ce don asali daga alkasuru ne jadwalun wannan wawon ta ziyada ce don asali daga alijadalu ne ajuzun eh wannan wawun ta kamin zamin ita ma ta ziyada ce saboda asali daga al'ajazu ne gajiyawa saboda ta gaza shi yasa an ga kira ta ajuzun wala ha'u ita kuma ha'un ana ƙara ta wajen fil waƙafi in za a yi waƙafi alama akan harafin mimun alistifahamiya ta ta tambaya majarura kuma ana sa mata harafin jarra kamar lima to ana ƙara ha'un ƙarshe lima ko fi ma ko amma kamar amma ya ta sa'aluna eh akwai kira a amma ko amma ya ta sa'aluna amma ya ta sa'aluna to cikin ƙura'uwa ya karanta da amma ina masu ƙira'at wani ƙari iya karanta da amma da ha'us sakati kuma ma'al waƙafi amma sai ya yi waƙafi sai ya ce ya ta sa'alun cikin ƙwararwai shi ne ibn kasir almaki eh shi ya karanta da shi in ya zo zai ce amma sana ya ce ya ta sa'alun akwai ha'us sakati sannan ma'al waƙafi wabnu kasirin makkatun lahu balad bazin wa kumbulun lahu alasana sun abu amrin fa ya haya anhu wa na kalar duri wa susin minu ba ku karatun kira'a eh ba laramami kuke ba to saboda haka ibn kasir yana da almajirai guda biyu yana da bazzu yana da kumbul ana jana cewa kira bazzi ko eh bazzu kenan sannan kana jana cewa riwaya kai ba kira'a ba bazzu riwaya gare kumbul ma riwaya gare ibn kasir shi adda kira'a su marwaita ne daga malamin su ibn kasirin almakki to shi shike karantawa da amma يتساءلون wasinu ita kuma sinu ana ƙara ta fi istafa'ala kamar istakharaja istaqara istagafara to wannan sinun din ta ziyada ce kuma sun ce wala tuzadu fi gairi zalika nan ɗaya ake ƙara ta siga ta nema wal alifu ba hamza ba alif ita kuma kamar irin su fa'ala kamar irin su daraba eh daraba ai daga darbu ne to wannan alif ta ziyada ce kamar daribun mai bugu wannan alif ta ziyada ce don daga darbu ne eh haka imadun hmm? ginshiki wannan alif ita ma ta ziyada ce saboda daga amadu ne salamun wannan alif ta ziyada ce saboda ga salamu ne eh ko salimu wafi na hawi a ƙasha eh a ƙasha masu jin ƙishirwa da yawa hmm? jam'u a ƙashanun jam'u a ƙashan to wannan alif ta ƙarshe ta ziyada ce don daga al'aƙashu ne kaga babu alif sakara jam'u sakaran jam'u taksir ko to wannan alif ta ziyada ce don daga mi as-sukuru ne haka allamu ana ƙara ta a wurare guda biyu kawai irin su abdalu suna ne ana nufin abdu to an ji laraba wanda abdu su ce mai abdalu sai su ƙara lamun ko kuma wajen ismul ishara kamar zalika akwai lamun aili to asalinsa zaka ne wannan lamun ɗin nan babu ta ko tilka ko ulalika ko hunalika to duk lilili ɗin nan ta ziyada ce wal mimu kamar mimun wajen jam'in maƙatilu jam'u maƙatal maƙatilu to ma ɗin nan ta ziyada ce maƙatulun ismul fa'il ma ɗin nan ta ziyada ce ismul maf'ul maƙatal duk ta ziyada ce muntalikun miftahun miftahun mabuɗi ko to wannan mimun ta ziyada ce wal ya'u hakanan ya'un ana ƙara ta wajen yarma'u ko yarmu'u ita ma duk ana ƙara ta hakan ana ƙara ta wajen alfa'ilul mudari ya zahabu ya ƙara'u ya namu ya jilisu wan nunu hakanan nunu ana ƙara ta wajen nadmanun domin daga nadima ne nadmanun za'faran daga za'faru ne wannan nunin ta ziyada ce muslimuna naɗin nan ta ziyada ce daga muslim ne muslimani ni din nan ta ziyada ce daga muslim ne to wannan shine su ake kira hurufu ziyada kuma nan za mu kwana insha Allahu ga mun samu sa'a wani sati eh annasab ya rage ko darasi guda daya to Allah shi jagora yau karatun almajirai na an kai ko to lallai in kana son ka fahimci wannan kuma da zaran ka fahimce shi to ka fara samun mabuɗai a ilimin sarfu duk sanda aka zo za a yi karatu na sarfu zai yi masu musamman in ka haddace ƙa'idodin nan na tasgiri da sunan da ake wa tasgiri da kashe-kashensa da auzanu ɗinsa da hurufin ziyada musamman waɗannan abubuwa guda biyu to za ka ji sau sau da haka karatu ne an kai na almajirai yau eh eh ba na ɗalibai ba sa akwai ɗalibi daban almajiri daban ko kudu guda ne eh kuma malami daban sai yau na almajirai na an kai to Allah shi jagora da fata an fahimta saboda haka a yi kokari a bibiye shi sosai wannan zai taimaka insha Allah ta'ala fa'ilun fa'ilun fa'ilun saka haddace su shi kenan sa'altu muniha kun tambaye ni sa'altu muniha sa'altumuniha suka ce ya kara makala ce to ai su ne amsa to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh